أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحاباته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وبنجد سبحانه وتعالى يناتي Ubangijin nan wanda sammai da ƙasa abubuwan da suke cikinsu suke masa tasbihi kullum ba ta karewa har tashin kiyama. Ubangijin nan wanda yake da mulki cikakken mulki Allah ta'ala wanda godiya ta tabbata masa shine wanda khalaqa samawati wal arda ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum Ubangiji shine wanda ya suranta ku a siffa irin ta dan adam fa ahsana suwarakum sannan ya kyautata irin surar taku malamai suke cewa a duk halittu gaba daya ba halitta da take cike da kamala kamar halittan dan adam shi yasa ma ubangiji da ya tashi zai halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya halicci manzon Allah a cikin siffa irin ta dan adam ba na manzala sallallahu alaihi wasallama adami ne wato yanda ɗan adam suke haka irin siffan halittan annabi muhammadu halittan sa ba irin halitta ce ta malaiku ba ma yafi malaiku daraja halittan manzon Allah ba irin halitta ce ta aljanu ba yafi ba aljani da yake kwatan ku yake da daraja ya kama kafan hancin takalmin manzon Allah ko malaiku ba su kai shi daraja ba malamai suke cewa shi dan adam yanda kuke ganin sa dinnan yanda yake Allah ta'ala ya halicci ɗan adam da ya halicci ɗan adam ya kyautata surar ɗan adam ya zamana a bisa a fiska idan ka dubi duk halittu ba za ka ga halitta da ta kai halittar ɗan adam kyan gani a ido ba idan ka dubi halittar ɗan adam a tsaye ba za ka ga halittar da ta kai halittar ɗan adam kyan gani a birinsa a tsaye ba haka abin da ya shafi cika na gabbai ba za ka ga wata halitta wacce ubangiji ya cika mata wato gaɓoɓinta take da cikakkun gaɓoɓi kamar irin siffa na halittar ɗan adam ba kuma ba halittar da take da kamala kamar halitta irin ta ɗan adam shine nan Allah yake cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum shi ya suranta ku a bisa irin siffan nan naku fa ahsana suwarakum sa'ilin nan ubangiji subhanahu wataala ya kyautata irin yanayin surar da ya halice ku a bisanta in ka duba dan adam sai ku ga da Allah ya halice shi duk namiji duniyar nan Allah sai ya ba da kofofi guda tara a jikinsa amma a kai kawai sai aka bar kofofi guda bakwai sannan kuma a nan wajen ƙasa wajen kunkuminsa ƙasa da kunkuminsa kaɗan aka sa kofofi guda biyu shi dan adam kansa akwai kofofi guda bakwai a kai kawai to sa'ilin nan sai ka zo wajen kunkumi sai ka samu wajen fitar fitar da bayan gida da wajen fitan fitsari to shi yasa da adam sai zama na kofofi tara ita ko mace take da kofofi guda goma sha ɗaya idan ka hada da nonuwa da suke fita daga kirjinta da baya sai ka ga baya gashi a shimfiɗe amma ba sa kowane kofa a baya ba haka Allah ya ga dama domin kyautata irin surar da ya ga dama ya halicci dan adam a bisanta fa kalaka samawati wal ardi bilaki wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir sannan makoma tana wajen Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya alama ma fi samawati wa ma fi ardi Ubangiji ya san abubuwan da suke cikin sammai da abubuwan da suke bayan ƙasa gaba ɗaya sa'annan shi wannan ubangiji wanda ya san komai cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ya san ma tusirruna abinda kuke asirtawa ma'ana kuke ɓoyewa zuciyoyinku sun ɓoye abin ba ku furta kuka faɗa ba Allah ta'ala ya sani domin shi Allah ba abin da yake ɓoya masa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna da abubuwan da kuke bayyanawa idan ka faɗi magana a bayyane Allah ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa aqfa idan ka buɗi bakinka ka faɗi abu alkhairi ne ko kuma aka san alkhairi to Allah ya sani in ma koyewa kai cikin zuciyarka to shi Allah ya san abin da ya buya a cikin zuciya da abin da ma bai shigo cikin zuciyar ba amma Allah yana sani da cewa in zai shigo gaba lokaci kaza abu kaza zai shiga cikin zuciyarka ka boye shi ko ka faɗe shi shi dai Allah ubangiji shi ya halitta sammai din na walau yake cewa kun ga Allah yana ta maimaita mana maganar halittar sammai domin farkon suran ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sannan farkon karatun mu na yau khalaqas samawati wal arda sannan ubangiji ya sace maimaitawa ya lawa ma fis samawati wal ardi malamai suke cewa abin da yasa Allah yake ta maimaita mana halittar sammai da ƙasa saboda abin da muke gani mafi girma a saman mu babu kaman sama din nan sannan inda muke takawa a rayuwar mu bamu da inda ya wuce ban kasa din nan to duk girman su din nan Allah ne mahalicin su shine mamallakin su rayuwar nan duk abin da suke rayuwa a cikin sammai da kasa Allah ne mahalicin su gaba daya sannan kuma shi ya halici ɗan adam ya kyautata irin surar da ya halici ɗan adam a bisanta sannan makoma tana wajensa sannan ya sake maimaita ya ce kuma a cikin sammai ko ƙasa duk abin da yake ya ɓuya da abin da ya bayyana Allah ya sani kayansa ne ya san zaman abun sannan kuma yake cewa Allah alimun bi zati sudur ubangiji masani ne da abin da ma yake cikin kiraza ma'ana abin da yake cikin as-sadr abin da ke cikin kirji cikin zuciya mutum bai faɗa ba ka ɓoye to Allah ta'ala ya san shi shi yasa Luqman Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ya bunayya إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير سيدنا لقمان هنا وسيا وتنسى هنا مثلا فيها يتي أنا كأيكة أبوان ديكي من شو كأيكة الخيري kar ka aikata sharri ko a fili ko a koye wato ita mummunan ɗabi'a yadda ta kira mutum zai hau kan wata wani dutse mai tsawon gaske samu fa'a dutsen da ba a iya hawa mai tsawo sai mutum ya hau can saman dutsen sai zai aikata wani abu da Allah bai ce aikata ba to ubangiji ranar gobe kiyama sai ya halarto da wannan aiki da mutumin nan yayi a can saman dutsen da ba wanda zai iya hawa shi ya waje ya aikata domin shi Allah ba abin da ke koya masa wallahi alimun bi zati sudur ubangiji masani ne da abin da ke cikin zuciyoyin bayi gaba daya ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم الله مدعوك تيسر كيكي سوى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم الله يكي سوى shin yanzu labarin waɗanda suka yi kafirci suka yi kafirci tun da can bai zo muku ba wato wannan zance Allah yana yi ne da kafiran makka amma ana yi har da mu nan da ake zancen nan yanzu a cikin mu da ku da muke tare da ku nan gaba daya shin labarin kafiran bariya bai zo muku ba da ma kafiran bara ma'ana kafiran annabi nuhu da kafiran da suka yi zamani da annabi hudu wanda suka kafirce musu da kafiran da suka kafirce annabi lutu da annabi shu'aibu da fir'auna da ya kafirce annabi musa shin Allah bai ba ku labarin waɗancan kafirai a cikin alkur'ani ba ma'ana Allah ya ba mu a wajaje da yawa alam yatikum nabaw alladhina kafaru min qablu shin labari na kafirai waɗanda suka yi kafirci tun da tun kafin zamanin nan naku bai zo muku ba kuma da suka yi kafirci mai faru da su al'adar Allah idan aka kafirce wa annabinsa aka kiya karɓi saƙon da ya aika ta wasiƙar annabin nasa sai ya yi azaba ya halakar da kafiran da suka yi wannan kafirci shine fazaku wa bala amrihim abin da ya faru da kafiran nan na bariya da kafiran bara yayin da suka kafirce wa annabawan da Allah ubangiji ya aika musu ubangiji ya ce fazaku sai suka ɗanɗani wa bala amrihim sakamakon wannan zunubi nasu wato sakamako na aikin da suka aikata na kafirci ukubar da suka wato kafircin da suka kafircewa annabawan sai suka ɗanɗani sakamakon wannan kafirci tun a nan duniya wa bala amrihim mana sakamako tun a nan duniya na kafircin nasu walahum azabun alim ranar gobe kiyama kuma ubangiji ya tanada musu azaba wanda take mai radadi azaba mai girman gaske Allah ya bamu labari yana cewa daga cikin kafirai waɗanda ya taɓa yi musu azaba tun da can fa minhum man arsalna alaihi hasidan wa minhum man akadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man agraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يكتوى kafiran nan da ya ba wa labari a wajaje da yawa akwai waɗanda saboda kafirci ubangiji yake cewa sai ya halakar da su a cikin ruwa kamar kafiran annabi nuhu akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sa jibrilu ya yi musu tsawa duka suka mutu akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu ruwan azaba daga sama akwai waɗanda ubangiji subhanahu wataala su ma ya nutsar da su a cikin kogin kulzum kaman fir'auna da mutanensa kaman tambayi Allah ne haka Allah sai ta yi wa kafirai ce eh kuma bai zalunce su ba su suka zalunci kansu ne yasa saboda ya aika musu da manzo da sako sun karyata manzon sun karyata sakon da manzon ya kai musu to wannan al'ada ce irin ta Allah idan ya aiko da sako aka ki a karbi wannan sako ya aiko manzo aka karyata manzon to sai yayi azaba wa waɗanda suka karyata sako suka ki wato suka karyata manzon suka ki su karbi wannan sako da manzon ya kai musu fa za ku ba da amrihim kafiran bara bariya da suka kafa cewa annabawan su lallai sun ɗanɗani sakamako na kafircin nasu tun a nan duniya sannan ubangiji ya ce a lahira Allah ya tanada musu azaba azaba mai radadi walahum fil akhirati azab walahum azabun alim a lahira Allah ya tanada musu azaba mai radadi mai radadi ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ubangiji yana cewa zalika Allah ta'ala yana cewa dalilin ɗanɗana musu azaba na kafircin su a duniya da shirya musu azaba tana jiran su a lahira dalilin zalika bi annahu yanda lamarin yake kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati sun kasance manzannin su sun je musu da hujjoji a fili faƙalu sai suka ce a bashar mai hadunana yanzu mutum shi za a aiko mana a matsayin manzo ya zama na wai shi zai shiryatar da mu fa kafaru kafarin nan na bara bariya sai suka yi kafirci suka kafirce wa manzannin nan wa tawallau suka juya baya akan imani da manzannin nan shi ko Allah in kayi imanin ma kayi wa kanka ne wastagnallahu ubangiji ya wadatu akan imanin nasu in ma da sun yi imani wallahu ganiyun hamidun ubangiji shi mawadaci ne ga halittunsa gaba daya mahmudun hamidun sannan ubangiji abun godiya ne shine wanda ake gode masa a bisa kowane irin yanayi Allah ta'ala iko irin nasa da ya halicci aljanna sai ya halicci wuta sannan sai ya halicci 'yan adam da aljanu kuma a tsarin Allah wuta da aljanna akwai waɗanda ya shirya zai sa su a cikin ne suna da 'ya'ya nasu ma'ana wuta tana da 'ya'ya nata da Allah yake nufin ya sa a ciki kamar yadda aljanna akwai 'ya'ya da ubangiji ya halitta yake nufin ya sa a ciki to Allah sai ya gudanar da wani tsari da ya ga dama don ya tabbatar da wannan hukunci shari'a wacce take adalci a tsakanin halittu ɗinnan, waɗanda zai sa su a wutan da kuma wanda zai sa su a gidan aljanna da ubangiji ya halicce mu sai ya turo mana waɗanda suka ga mana ƴan aika daga wajensa zuwa wajenmu akan su koyar da mu ma'ana su kiraye mu zuwa ga bautan Allah su hane mu shirka wa Allah Allah ya sani ɗan adam yana da wata ɗabi'a duk abin da aka ce ɗan uwansa mutum ne zai kiraye shi zuwa ga wannan abu to ba zai duba abin da ake kiransa zuwa ga wannan abun ba sai ya dubi mai kiran nasa yanzu bari misali yanzu yanzu ko wa'azi ake galiban mutane ba su cika wato su duba wa'azin da ake musu ba sai da farko sai su duba wake wannan wa'azin wato wanda yake wa'azin galiban yakan fi tasiri a zukatan mutane akan wa'azin da shi mutumin yake musu mutum sai ya ce wani ne yake wa'azin wani kila ba ɗabi'ar mu ɗaya ba ko ku ba garin mu ɗaya ba ko ba yaren mu ɗaya ba maimakon mutum ya duba wa'azin da ake masa saƙon da ake karanta masa wannan saƙo ya fi yin tasiri a zuciyarsa maimakon a ce ya dinga duba mai karanta saƙon shi da adam galiban yana raina dan uwansa mutum to Allah ya tsara ya shirya haka ne domin ya tsora kama kabirai bisa da hujja a bisa irin wannan raina annabawan da ubangiji yake nufin ya tura musu shi yasa duk mai hankali duk inda ka ji gaskiya to ka dauki gaskiyan kar ka dubi wane ne ke faɗan gaskiyan kar ka ce a wane ne dan yare kaza ko wane ne dan dariƙa kaza ko wane ne dan kungiya kaza a'a duba ka ga shin wanin nan ne ke faɗa wanin nan gaskiya ya faɗa ya faɗi abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya yayi umarni ya aikata to sai ka aikata amma in ka ce sai ka duba wanin da ke faɗa ka auna ka kabalta wane darajarsa a wajenka kafin ka yarda da abin da yake faɗa to sai ka zame ta nan sai ka ɓata sai ka yi faɗa da Allah duk mai hankali in ka ji gaskiya to lura da abin da aka gaya maka kawai sai ka ɗabbaka abin da aka gaya maka gaskiyan nan amma muddin ka ce sai tunanin ka sai ya koma kan wanda ya faɗi gaskiyan kafin ka ɗauka to ta nan sai ka ɓata domin irin wannan tunani shi ya ɓatar da kafirai manya-manyan ƙurayshawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan manzon Allah ya musu wa'azi su sun san baya ƙarya sun san abin da yake faɗa gaskiya ne to me ke faruwa suka ƙi su imani da shi shi ɗin shi suka raina sai suna cewa yanzu idan Allah zai yiwo aika ya naɗa manzo da zai zo ya yi musu da'awa sai ya aiko Muhammadu ɗan Abdullahi marayan Abu Ɗalib saboda ka ba saƙon suke dubawa ba su manzon suke duba sun raina shi suna ganin suna masa kallon hadirin kaji akwai ma ayar da alkur'ani Allah ta'ala yake gaya mana inda kafirai suke cewa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم wai wannan qur'ani da manzon Allah yake karanta musu me yasa shi ya kawo idan har ana so su karba me yasa ba za a samu manya manyan mutane a manya manyan garuruwa da suke wajen ya zamana su manyan aka aika da sakon su zo su karanta musu ba saboda ku ga su kafiran ada sun raina manzon Allah suna ganin shi maraya ne suna ganin shi bai isa ba suna ga su manya ne a ganin su shi ba kowa ba alhali shi din shi ne kowa saboda haka wannan irin lamari irin wannan yanayi mutum ya dinga duba mai wa'azi ba wa'azin da ake yi ba idan mutum ya biyo wannan ta'ada to mutum zai zama na ƙarshe sai ya samu fizilani sai ya tafi duk lokacin da ka buɗe talabijin ko radiyo ko ka je masallaci idan mutum yana cewa Allah ya ce ayi gaskiya ayi adalci Allah ya ce a yi riƙon amana Allah ya ce a ji tsoronsa to wannan maganganu su za ka ɗauka su tasirantu a zuciyarka kar ka dubi wa ke faɗan wannan saƙo yake isar muku wa ke yi muku wannan da'awa wa ke yi muku wannan wa'azi dubi abin da ake gaya maka ya shiga zuciyarka ya tasiri amma muddin kace za ka dinga duba mai faɗan sai ka ga ya zamana wanda kake so ne kafin ka ɗauka to daga nan kuma ba za ka taɓa yin nasara a rayuwanka ba wato gaskiya ka ɗauka tsakanin wanda kake so har ma da wanda ba ka so ko ba ka son mutum idan ya faɗi gaskiya to ka ɗauki gaskiyan da ya faɗa ka yi aiki da gaskiyan da ya faɗa kar ka kuskura dan kiyayyan da mutum ya faɗi gaskiya sannan wannan kiyayya ta ka ga mutumin nan da ya faɗa ta jawo gaskiyan ita ma ka ƙita kamar yadda kake kin wanda ya faɗi gaskiya irin wannan shi ya lakar da kafaran bare da bariya kamar yadda Allah yake faɗa mana a wannan aya Allah yana cewa kafirai na bara bariya manzannin su sun je musu da hujjoji amma fa qalu sai suka ce wai abajarun yaduna na wai mutun ne za a turo ya shiryatar da mu haka kafiran suka faɗa ba kafaru wa tawallau sai suka kafirce wa saƙon da manzannin suka je musu da shi wa tawallau suka juya baya suka isu imani shi kuma Allah da duk duniyar nan za su kafirce ba za su cutar da Allah da wani abu ba da kafiran da suka yi kafirci wastagna Allahu an imanihim Allah sai ya wadatu gabarin imanin nasu da wasu imani ba su cutar da shi da wani abu ba innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a Allah yana cewa waɗanda su suka zaɓi kafirci suka zaɓi su kafirce wa Allah maimakon imani su imani da Allah Allah yake cewa ba su cuci Allah da wani abu ba da duk duniyar nan gaba ɗaya za su zama mutanen kirki zo masu imani masu ibada masu takawa zuciyarsu ta zama kamar irin zuciyar abubakar Allah ya kara masa yadda a wajen Allah ba za su kare shi da wani abu ba da duk duniya za a zama mutanen banza mutane a kafircewa Allah zukatan su zama wato baƙaƙen zuciya miyagun zukata a gaban mutane zikiri kamar ma irin zuciyar fir'auna a ce duk duniya kowa zuciyarsa a wajen irin da fir'auna ne Allah ya tsare to a wajen Allah ba za a cutar da shi da wani abu ba fa kafaru wa tawallaw wa sagna Allah wallahu ganiyun ubangiji mawdaci ne an khalqihi ga halittunsa gaba daya hamidun sannan ubangiji mahmudun fi af'alihi na زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير an ce lokacin da annabi Musa alaihi salam da ya daina wa'azi wa Fir'auna idan yayi wa'azi yayi wa'azi yana daga cikin strategy da Fir'auna yake yi na ya wautar da hankulan mutanensa su kangare wa annabi Musa su ki yadda da wa'azin annabi Musa shine sai Fir'auna ya shiga yanzu wannan din shine za a ce wai manzo am ana khairun min hada allazi huwa mahinun wa la yakadu yubin yanzu ni ne za a ce wannan yana shi yake sama da ni shi zai zai gaya min sakon Allah yanzu ni da shi ya haifi wani ashe ban ci wannan rarraunan ba yanzu wannan rarrauna a ce shi ne yake sama da mu gaba ɗaya wala ya kadu yi wanda ko magana bai iya ba kuna ganin sahabai da koko falaula ulqiya alaihi asawiratun min zahabin aw ja'a ma'al malaikatu muqtarinin me yasa ba a ganshi da dukiya da munduwoyi na zinare a hannunsa ba saboda ya zama da gashi tunda dai Allah ne ya aiko shi a ganshi isasshe daga wajen Allah to shi ne Allah ta'ala ki ta fastakhaffa qaumahu fa ta'uhu innahum kanu qauman fasiqin fir'auna sai ya wautar da hankulan mutanensa ta wannan hanyar sai ya juyar da tunanin su ya zuba efa in ai ka za a yi daga wajen Allah ya za a aiko wannan wanda bai da kokobo wanda ba kowa ba ya za a yi wannan mutumin da maganganunsa wani lokaci ma suna ɗan sarƙafewa to fir'auna tun nan sai ɗan shiga ya motar da tunani da hankulan mutane sai su biye masa sai Allah ya ce dama dai mutane ne fasikai don haka jama'a ina da jaddada muku duk inda kuka je ana wa'azi ku shaurara abun duk da gaskiya ne Allah ne ya faɗa aka yi muku wa'azi ku aikata sannan abun da ba ku aikatawa aka ce Allah ya ce aikata ku aikata wanda kuke aikata da Allah ya hana ku bari amma kada ku dinga wato auna wa'azi da mai wa'azi eh lallai ne gaskiyar lamari shine a yana da kyau mai wa'azi ya zamana ana ganin kimarsa da darajarsa zai ƙara wa wa'azin daraja domin ba daidai bane mutum ya je ya kurbi jiya ya zo yana tamɓele kuma a ce ya zo yana wa'azi to yana da wahala mutane su sa concentration akai to amma ala ayi halin ko shedan ne ya maka wa'azi duba ka ga me shedanin nan ya faɗa gaskiya ne in gaskiya ne ka aikata ka bar shi da shedantansa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wata rana yana cikin gonakan dabino a garin Madina aka ce shi dan ya zo cikin siffan mutum har yake ga masa ya rike ayatul kursi idan ya rike zai ce zai zama alheri gare shi ya zama masa kariya daga sharrin shaytanu kuma Ibn Abbas ya ga mandan Allah sallallahu alaihi wasallam wani tsoho mai kama kaza ya zo ya ce shi shaytani ne amma bari ya bashi kyauta ya ce rike ayatul kursi ya yawaita karantawa zai zama masa kariya daga sharrin shaytanu amma menene ya faru mun Allah sai yake ce Ibn Abbas wanda ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka amma shi makareci ne ashe ko shedan ne ya faɗi abin da yake gaskiya ka dauka ka bar shi kuma da shedan kansa da'awal ladina kafaru allam yubasu ubangiji ta'ala yana cewa kafirai suna riyawa cewa allan yubasu wai in sun mutu ba za a tada su daga cikin kaburburan su ba bayan sun dudduke a cikin ƙasa kul Allah ya ce musu bale wa rabbi la tuqa sunna haka ne amma wallahi za a ta da ku bala'in nan ma'ana eh za a ta da ku wa rabbi na rantse da ubangiji na lalle la tuqa sunna za a ta da ku daga cikin kaburburan ku da mutum zai shekara dubu ko dubbai a cikin kabari duya dudduge gaba ɗaya kasusuwansa su zama ƙasa in banda daga cikin jikin ɗan adam akwai kashin da ko ya shekaru dubu hamsin ne ba zai dudduge ba zai zama ƙasa ba shine kashin da daga jikinsa aka rafta aka jajjona shauran kashushuwan da daga baya aka bi saman su da nama ma'ana shine ainihin skeleto na dan adam shine wannan kashin baya wanda ake kiransa spinal cord din nan spine wanda ya tashi tun daga kwakwalwa har ya zuwa kasan kafa akwai wani kashi wanda yake zaga daga jikinsa ne kashin hakarkari ya doru to wannan kashin baya din nan komin shekaru shi baya diddigewa yana da amma sauran kasusuwa suna iya zama ƙasa sannan kuma nama ya diddige kwakwalwa ta diddige amma wannan kashi wanda daga jikinsa shine ainihin wato ainihin dan adam din daga jiki ne aka kuma jajjona dan adam sai zama ya zama mutum kamar yanda yake to ubangiji yake cewa komin datsewar mutum a cikin wato kabari ya dubdige ya zama kasa ubangiji zai tada shi a cikin halitta sabuwa fa'ilin nan yayi masa hisabi akan irin aikin da ya aikata a zamansa na duniya alkhairi ko akasin alkhairi Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul isra'i yana cewa ce musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum kafirai da suke muskanta cewa wai in an sa su a kaburbura sun zamo ƙasa sun dudduke za a tada su cikin wata halitta ya musu hisabi Allah ta'ala ce eh ka gaya musu za a tada su in suna iya zamowa ma su zamo wato hijaratan aw hadidan ko su zamo duwatsu ko su zamo ƙarfe mutum inda zai iya zama in an sa shi kabari ya canza ya zamo dutse jikinsa wannan jikin nasa naman ya dudduke sai ya koma yanayi ya koma dutse in yana iya da mutum zai zamo ƙarfe to sai Allah ta'ala ya taji shi cikin wata halitta sabo ya masa kuma hisabi akan aikin da ya aikata a duniya kuma wajen Allah ya tada mutum daga cikin kabari bayan ya dade ya dace ai ba wani abu bane mai wahala huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangiji ai da shi ya fara yin halittan da babu ita to kuma dan ya sake sabanta halittan ya dawo da ita sai ya zama wani abu mai wahala yanzu idan ka samu makera motoci injiniyoyi su tunanin mota sannan su tsara ainihin design na motar da suke so su yi sai kuma a yi ta technically da ta mota a sa mata tayi da injin tana tafiya a yi mata fenti sannan kuma motar nan da za su iya nika ta ta zamo gari a ce su sake dawowa da irinta to dawowa da ita a lokaci na biyu nan ba zai ba su wahala ba akan tunanotar da suka yi tunanin farko din nan da suka tsaro ta da farko kwakwalwa ya aiki mutuka sannan aka kawo to tunanin farko ya bi wahala akan a kawo abu sannan kuma a sake rushe yanzu ko ginin nan da kuke gani muke ciki wannan masallaci shi architecture da ya tsara shi yanda yayi tunani ya tsara ya fi masa wahala akan yanzu inda ana da bukata a ce a rushe wannan gini gaba ɗaya a sake wani irin sa ba zai ba shi wahala ba shi shi din shi architecture din da da ya zana wannan gini da muke ciki saboda haka kawo abu da farko babu shi ya fi wahala akan alalata shi a sake dawowa da shi ashe idan ubangiji ya kashe halitta ma'ana idan ubangiji ya kashe mutum mutumin na ka sa shi a kabari sai ya diddige to a dawo da shi ai ya fi wahala akan halittarsa tun farko da aka yi awwala sai musu cewa waɗanda suke riyawa wai in sun mutu ba za a tada su daga cikin kaburburan su ba Allah ya ce qul bale wa rabbi la tubasunna wallahi za a tada ku summa la tunabbi summa la tunabbaunna bima amiltum sannan za a labarta muku ayyukan da kuka aikata a zaman ku na duniya summa la tunabbaunna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir a wajen Allah wannan abu ya tada ku daga cikin kaburburan ku bayan da kun dudduge kun zama kasa abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah ubangiji subhanahu wataala ake wani lokaci kafirai a zamanin manzon Allah sun taɓa nuna kabari suka ce cewa wai manzon Allah ya tada wanda yake cikin kabari kun san jama'a annabawa Allah yana ba su mu'jizozi abinda ake kira mu'jiza da larabci abinda zai maka wuya ya masa ya musu wuya idan Allah ya aiko annabi shi sai Allah ya sauƙaƙe wa annabin ya zama da shi ba zai masa wuya ba don haka abu ne wanda ya gaji yadda mutane su aikata shi kuma annabin sai ya zama da mai sauƙi ne a wajen sa sai ya yiwuwar da shi saboda haka a wajen annabin wannan abu sai zo mu'jiza abin da ya gagari mutane shi kuma annabin da shi bai gagare shi ba ya iya kawowa ya aiwatar an gani annabawan Allah saboda irin wannan inkari na kafirai musanta tashi bayan mutuwa a tada wanda ke cikin kabari akwai annaba kamar annabi Isa alaihi salam ya tada wanda suke cikin kabari ba ɗaya ba ba biyu ba yana daga cikin mujizojin zama ya raya wanda yake cikin kabari ya ci gaba da rayuwa kamar sayyidina rasulullahi kamar maganar da nake gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa tada wata yarinya daga cikin kabarinta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi idan ya zo fadan manzon Allah baya annashuwa sai ya zama yana cikin damuwa kullum sai magana ce wani me yasa ne sai kwana biyun nan muka ga kana cikin yanayi mara daɗi haka ne ke damun ka sai wata rana sai ta maza ya gaya manzon Allah ya ce rasulullahi wani abu na aikata kafin Allah ya aiko mana kai annabi kafin Allah ya ba mu musulunci da ba abinda muke ki illa mutum matarsa ta aifa masa wato ya samu aihuwa kuma ce matar ta aifa masa mace ba namiji ba sai sahabin yake gaya manzon Allah yace an yi wani lokaci matarsa tana da ciki saboda haka sai yayi tafiya da yayi tafiya kafin ya dawo matar sai ta aihu matar da ta aihu sahabi yake ga manzon Allah wannan labari da nake baku sahabin bayan ya musulunta yake cewa ya rasulullah abinda zaka ga nake cikin damuwa na zo fadarka wani lokaci ne kafin Allah ya ba mu kai kafin wannan addini namu na musulunci da Allah ta'ala ya turo mana kai ya turo mana shi ta wajenka na yi tafiya na bar matata da ciki da na yi tafiya na barta da ciki sai ta aihu bayan bana nan dan na taɓe bana nan haka sahabi ne ke gaya manzon Allah da na dawo sai na ga ba cikin a jikin matata sai na tambaye ta na ce mata a wance ni kan da na zo zan yi tafiya ba na barki da ciki ba ya girma ta ce eh mai gida ha to yanzu na gaba ciki sai matar ta ce wa shi wannan sabi eh lallai ba da ka tafi din nan bayan wani lokaci kuma da lokacin haihuwa ta na yayi da haihuwar ta lokacin yayi ciki na sai na aihu a sai ta ce ina abin da kika haifa mana sai matar take cewa abin da na haifa na ya zo duniya ba rai sai sahabin ya ce eh to ai dama wannan abu ne wanda ke faruwa wani lokaci mace ta aihu sai zama na abin da za ta aifa ya zo da rai wani lokaci kuma abin da za ta aifa ya zo babu rai saboda haka shi a wajen sahabin abin da ya dauka da yayi tafiya ya bar matar tana da ciki din nan matar ta aihu amma abin da ta haifa ba rai ne ashe ba haka abin da ya faru ba kenan matar ashe ita mace ta haifa kuma ta san mijinta domin su Allah ya mu labari wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ذا ما يقومون يا رجل cikin wauta na kafiran mushrikai da wai ba sa so matansu in sun samu ciki su haifa musu mata sun fi so a haifa musu maza saboda ita mace da tun lokacin da aka haife ta tsawainiya za a yi ta yi mata har ta gama girma sannan kuma sai ka ɗauke ta sai ka kai ta gidan wani wani ya je yana moranta ba kai ba kuma har su ce cewa in banda wauta amma kuma suna aure fa idan kai kana aure to ya kuma ba ka so kai ka aibi mace wani ya aura tunda kai da ba a aihuwan matan to ta ina kai za ka samu har ka aura har kuma ka so wacce ka auren ta haifa maka namiji to shi wannan sahabi ne ala yali sai ya ce ya ji daɗi ce sai matar take cewa ai na aihu amma ɗan ya zo ba rai to sai dauka haka ne ashe ba haka bane ita mace ta haifa da ta haifi mace sai ta ji tsoron ta san mijinta bai san a haifa masa iya mace idan ya dawo daga wajen tafiya ya ga abin da ta haifa din nan mace ce to lallai wannan yarinya da ta haifa ba za ta kwana ba zai kashe ta saboda haka shi kenan a ashe ita da ta haihu sai ta dauki diyar da ta haifa macen sai ta kai wajen danginta a shayar da ita a kula musu da diyarta ta ba da mijin ya dawo kuma ta ce masa cewa wai ai da ta aihu abinda ta haifa ya goba ya goba rai saboda ka shi ya dauka matarsa ta aihu abinda aka haifa bai zo duniya da rai ba alali ba haka bane yana da tsiya bai sani ba tana wani waje to ana nan yarinyar ta girma har da man tana zuwa gida wajen baban wajen maman ta gaishe su shi bai san diyarsa ba ce take zuwa sai Allah kuma ya daraje shi sai ya sa masa kaunar yarinyan a zuciyarsa yana wasa da ita yana son yarinyar sosai haka in ma bai ganta ba kwana biyu sai ce mata ni ina wannan diyar yar uwancin nan da take zuwa ta mana kwana biyu kwana biyu wata zo ba ni zuciyata tana kaunar yarinyar nan shi bai san kisa ba shi saboda haka ita uwar da ta ga hankalinsa ya karkata mutuka yana son wannan yarinya wata ran sai ta yi babban kuskure sai take ce masa mai gida ai wannan yarinya din nan da yarinyar ta zo uwar ta ga yadda yake son ta ya dauke ta su fita a yi mata ado su je anguwa sai wata rana suna zaune take ta mai gida wani yarinya fa gaskiyar lamari ba wata yar ba yar wata yar uwa ta bace ya ta ce kuma yar kace ko da kai tafiya din nan ka bar ni da ciki to wannan yarinya ita na haifa a ba da ka tambaye ni ka san na ce maka cewa abin da na haifa ya zo bare haba sai ya turmi da fiska daga lokacin ya canza gaba daya wajen me yasa za a ce shi yana da kiyama ce to shikenan dai haka sai wani lokaci kuma bayan dan kwana daya biyu sai ce ai yarinyan ado za su je anguwa haka yi yarinyan ado sai kawai ya sa ta akan abun hawa sai suka fita wajen gari yaje ya samu tsakanin dutsi da dutsi ya zagatari ya tona katon rami an ce lokacin da yake tono rami shi jami'in idan kasa ya zuba masa hariya tana karkade masa ba ga ga kasa a riyanka tana karkadewa ashe wai ramin fa zai binne sana ita bata sani ba sai da san kawai sai ya wurga yarinyan a ciki kawai sai ya rufe ta ya turbude kasan akan ta har ta mutu tana kiransa tana ba ba ba ba amma bai ji sosai ta ba saboda haka shi sahabin shi ke kira sallah wannan abin da nayi shi ke damuna idan na zo fadar ka da na tuna wancan binne iyata da nayi da ranta sai ya dame ni sai in kasa sukuni sai manzon Allah ya ce yanzu za ka gane inda ka je ka binne wannan iyata ka ce a zan gane ya Rasulullah na san wajen annabi ya ce mu je manzon Allah ya ɗibi sahabbai da suka je aka je wajen manzon Allah ya ce ne sunan iyata ka bayan shekaru fa shekaru masu yawa sai sahabi ya ce sunanta wance ya Rasulullah saboda haka manzon Allah sai ya je kusa da inda wannan sahabi ya binne iyarsa sai manzon Allah ya ce wance sai aka ga kabarin yana motsi bayan shekaru bayan ya tara su shekaru tana cikin kabari domin wato in fitar muku da mu'jiza irin na manzon Allah ya fitar da wacce ta mutu a cikin kabari da ya wata kira farko wance sai aka ga kabari yana motsi yana motsi wance kira na biyu sai aka ga kabari yana darewa wance da ya kira na uku ya kira sunanta shi ma yakin Allah sai kawai sai ta fito daga cikin kabarin tace labbaika ya rasulullahi sai annabi ya ce ya na kira ki daya ban ji kin fito ba biyu ba ki fito ba sai na uku na ji kin amsa kin fito ta shi yarzu da lokacin da kai kira na na farko na ji amma lokacin ake tattara kasusuwa na da suka watsi lokacin da kai kira na na biyu na ji a lokacin ake latta naman jiki a jikina so ko da ka kira na uku an gama an dawo ni da raina shi yasa sai lokacin na amsa maka ya rasulullah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga diyarka shikenan sahabi ya dauko yarsa ya dawo da ita cikin gari ta cigaba da rayuwa so ta da mace ce a cikin kabari Allah ta'ala yake cewa kafirai suna riyawa wai Allah ba zai tada waɗanda suke cikin kaburbura ba shine nan Allah yake cewa kul bale wa rabbi la tub'asunna sai musu wallahi tallahi wallahi za a tada ku daga cikin kaburburan ku sun bala tunabbauna bima amiltum kuma za a labarta muku ayyukan da kuka aikata a duniya bayan kun mutu an sa ku a kabari wa zalika lillahi yasir haka mai sauki ne a wajen Allah an ce annabi Isa shi ma ya tada matattu daga cikin kaburbura annabi Isa alaihi salam lokacin da yake fita da matattu din annabi Isa yana da wani abokin sa a wani gari wata rana da ya abokin ba kwana biyu ana kiran abokin nasa Azara da yaje sai mahaifiyar abokin ta ce ai ya nabi Allah abokinka azar an ya rasu yau wajen kusan wata biyu da sati biyu kenan ya rasu annabi isa ya ce a nuna masa gabarin azar aka nuna masa ce azar tashi da ikon Allah kawai sai daga azar ya tashi annabi isa da ya shiga garin yana wazi azar da aka san abokin annabi isa ya sai ga azar ya ci gaba da rayuwa to sai mutane suka samu annabi isa suka ce wai abin da yayi wai dabo ne inda gaske ne ai azar bai dade ba wata biyu ne da yan satuttuka da rasuwarsa a su sun san wani kabari da aka ce musu kabari ne na dan annabi nuhu samu za su kai annabi isa wajen ya tada samu dan nuhu inda gaske shi annabi ne na Allah har yana tada matattu annabi isa ya ce musu in kun tabbatar nan ne samu ke kwance ku kai ni aka kai shi wajen ya ce samu tashi da ikon Allah sai ga samu dan nuhu ya tashi a cikin wannan kabari da ya tashi aka ce har sai ya dujjikinsa furfura fari sai da gashi ta kota ina sai annabi isa yake ce masa samu ya na ganka da furfura tunda a lokacin ku babu furfura domin kun san wanda ya fara farin gashin furfura a duniya shine annabi ibrahim alayhi salam da ba a yin furfura tun daga kan annabi adamu annabi nuhu har zamanin annabi ibrahim sai daga annabi ibrahim shine ya fara yin furfura da ba a furfura da nabiyullah ibrahim alayhi salam shi ya fara furfura annabi isa ya tambaye shi ki samu zamanin ku ba a yin furfura ya ranka da farin gashi yace ai da kace in tashi razana ne sai na dauka kiyama ne ta tsaya kuma Allah kun san ya bada labari yawman yaj'alul wildanu shi ba ran kiyama yara kanana ma za ku ga suna ta furfura a kansu Allah dai yake cewa qul bali wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum Allah yake cewa kafirai ya rasulullahi waɗanda suke inkari suke musun tashi a tada su daga cikin kaburburan su kai musu rantsuwa kace za a tada su kuma za a ba su labarin abinda suka aikata a zaman su na duniya wa zalika ala Allah yasir ubangiji ko abu ne mai sauki wajen sa ya tada mamaci daga cikin kabari a cikin wata halitta sabuwa فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah ta'ala yana kiranmu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa fa aminu billahi lallai ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da jakadar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa nuril ladhi anzalna sa'ilin nan ku yi imani da alqur'ani shine an-nur a wannan waje ku yi imani da hasken nan wanda muka saukar muku ana nufin alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji khabirun masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ubangiji yana ba mu labari yana cewa yawma yajma'ukum ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يا رسول الله كتنا والأمك رانا دا أبنجي زي تادا كو غبا ايونكو يتارا كو غبا ايا وانا رانا كينا رانا دا اكي كرا يوم الجمع رانا تارو معنا رانا تاشين كياما رانا دا أبنجي زي تارا هلتن فرقو da halittan ƙarshe wanda ka shekara goma talatin ya mutu baka gan shi waɗannan za ka haɗu da shi sa'ilin nan kai ma in ka mutu ƴan uwanka ba za su sake ga za su gan ka sai yaushe sai yawmin jam'i sai ran da Allah zai tara duk halittu a gabansa ranar tashin kiyama kenan zalika yawmut tagabuni wannan rana ita ce ake kiranta yawmut tagabuni ranan kamunga abba abin da ake nufi da at-tagabun ranan da wato ake ciza yatsa da larabci a tagabun shine mutum ya sa yatsan sa a baki ya ciza saboda da na sani shine a tagabun wannan yatsa da kanka ka ciza da da hakoranka a tagabun kenan ma'ana abin da ake nufi domin idan kiyama ta tsaya Allah ta'ala idan yayi hisabi wa mutane yan aljanna aka sa su gidan aljanna yan wuta Allah ya tsare mu aka sa su gidan wuta to kun san a tsarin Allah da yan wuta da yan aljanna ko waɗanne suna da gida a ko a duka gidajen nan guda biyu ma'ana gidan aldu har kafirin nan su fir'auna su karuna su abu duk Allah ya gina musu gida gidan aljanna kuma duk wanda ka sani ya samu shiga aljanna da falalan Allah to fa yana da gida shi ma a gidan wuta ma'ana kai da ka samu ka shiga aljanna din nan da baka bi Allah ba to akwai gidan da za a ka ajiye maka a gidan wuta sannan kai da ka shiga gidan wuta din nan da ka bi Allah dama kana da gidanka da aka shirya maka a gidan aljanna da baka bi Allah ba shi ne aka saka a ɗaya gidan naka na wuta daga baya bayan an sa 'yan wuta a ciki a gidajen su na wuta yan aljanna an sa su a gidajen su na aljanna to sai wa'annan ragowan gidajen nan a gidan aljanna waɗanda ga su suna da yawa amma kuma babu masu su domin masu su ba su bi Allah ba an sa su wuta to sai a gadar wa ɗan aljanna a ƙara musu akan gidajen da aka ba su ma'ana kai mumini sai a ƙara maka wani gidan na wani kafiri wanda yake gidan wuta to lokacin nan da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ɗan aljanna gidan aljanna to ya sa ɗan wuta a gidan wuta to a lokacin nan ɗan wuta za su yi da na sani al'adar dan adam idan wani abu ya tsere masa yana son wani abu sai bai samu ba to za ku ga ya sa ya haka ya ciza ya kansa haka ma'ana yana da na sanin rashin samun abun nan da ya tsere masa saboda haka aka kira wannan rana ranan da yan wuta idan suka dubi abin da suka rasa ma'ana ga gidaje a gidan aljanna da da za a sa su inda sun yi imani a duniya sannan ba su yi ba ko ba za a sa su ba to sai su ciza yatsa saboda dana dan dana sanin rashin imanin su da ba su yi ba a duniya ta abin da na faɗe shi daidai Allah ya bani ya ba ku lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mini Allah ya amshi ibadojin mu Allah ka ƙara mana arziki a ƙasar mu ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya saboda alfarman sayyidina rasulullahi wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da ita Allah ya tsare ya inganta mana lafiya ya ji kan malaman mu da iyayen mu da dukkan magabata gabata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastajisu fala takilna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min dhalik wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin